غلام حرف حرف الألف على هي دلن قوت هيتو صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الألف مقصورة على هي طلا بالمقنى الذي هوى جوار الذي تهوى وصره بمن تهوى على فلجك جهيك غير قلا شوكبا جارمي شيطان أسلين سكون أولاني mauna bai da tsoro bai shakkan kowa a daji kuma zana sallallahu sallama shi ne mafi jarumta masu jarumta mafi girman masu girma mafi darajar masu daraja a tsoron mamuna ka abin tsarkakewa alladhi hawa jiwara alladhi tawa wannan da ya tara makotakan wanda kake so shine annabi wasarrihi ka bayyana bi mantawa da wanda kake so حبيبي رسول الله أحمد سيدي مقفا أمين وهو كالرسول مصطفى مرتوينا لذنبينا شيني رسول الله أحمد يسونا أحمد سيدي شجوان وأنبينا رسولنا محمد إلى رسول أحمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد ولذلك شكرا خمسين da uku sai aka nada shi a hamadu kulle hamidi mafi godiyar dukkan mai godiya sayidi shugabana mukaffan abin koyi aminu amintacce wa kuma mustapha shi abin zaɓi ne ta rusula a cikin manzanni nabiyin minal maula wa adamu dinatun wa ma'awun fala ya fari ahmad min sharwa annabi muhammad ya zamo annabi daga ubangiji ba yau ba jiya ba wa adam ina tun annabi adam yana danyen ƙasa shi ne ke faɗa kuntu na biyan mursalan arifan bin waje wani tana ce wa adam bainan maye wa ɗaya na kasance annabi mursali na sani annabi ne tun annabi adam yana tsakanin ruwa da laka ba a yi kasan ba ba a yi ruwan ba ba a yi saman bakwai ba ba a yi ƙarshe ba ba a yi komi ba babu babu babu to shi ne ce annabi ne wanda ya zama annabi ne ga Allah tun annabi adam yana tsakanin ɗanyen ƙasa da ruwa don haka ba layar fa ba za a taɓa iskin mishawa wani makamanci ne a hamadu ga annabi muhammadu ba sai shi ne shi wanda ya ce muhammadu gaiwa abdullahi gaiwa mushabbahi bihi mushabbahi wannan allah ba mu allah ba a kamanta shi da kowane irin mutum duk wanda ya nemi kamantar annabi da wani abu kamar da shi wawa saboda shi kansa bai sifantuwa duk wanda ya san shi aka ce sifanta annabi bai sifantuwa ba mai halitta guda ɗaya wanda za ka gan shi da sifofi da yawa an gaya maka dogo ne zai su ce ba dogo ba gajere ba amma ya shiga cikin dogaye biyu su duk wanda annabi ya cikin sa ya mai wajiba alaihi nabiyyun min wajiba alaihi tawassala bil habibihim biya khairul khalqi yatin murtala wajiba alaihi an karbi tuba akan adamu din da aka ce ya adamu sunan tawdo dukan jannata wa kula min haythu shutuma wala tadraba sai adamu ya kuskure sai shi itacen tunda ya ce itace ya saba ma Allah wajen malamai suka ce to inda ya don Allah Allah wani Adamu ne bai zai yi tun kamin halice Adamu an ce a sai Adamu rabu huwa gawa an halice shi har ya ci itace ya saba to kuma sai ya ci aka ce ashe ba a hana ka ba kuma dole ya ci tun da yadda Allah ya tsara kenan sai ya je aljannan ya zauna wannan laifi ne zai sa ya zo duniya to ya ci itace a nan ya saba ma Allah tun da Allah ya ce kare shi kaga Allah zai tambaye shi ban hana ka ba sai da wani jawabi sai dai ce na tuba idan ka tuba kuwa tuba in za ka je wajen manyan mutane kakan yi tawassuli da wasu abubuwa kamar kai in ka tuba ma Allah za ka ce Allah dan darajar annabi ga yare ne Allah dan ka za wani babba kana ganin kana son ka tubo wajen shi to annabi Adamu da wani zai kama kafa sai ya ce Allah na gama ka da darajar annabin ka Muhammadu ka gafarta ni sai Adamu yaya ka san wannan suna tun da ka gama halitta na na daga kai a al'arshi na ga la ilaha illa muhammadu rasulullah da sun babu wani sunan da za ka hada da nashi sai sunan da ya kowane suna a gonka sai da wanda ya kowane daya sai allah ce ka kama kafa da wanda ya dace laula ma halaka tuka in ba don samar da shi ba a halitta ka ba to adama an karbi tuba ka shi ne shewa ya ce an karbi tuba a kan adam ta wani hanya is ta wasa da bil habibi yadda ya tsanantu ya yi fadanci ga masoyi a mai muhammadu biya masoyi na khairun halki biyayyen halitta mai suna ya si murtala a nizan amma za da ahalin haƙi zalika na hajjihun abu basharin na ɗari ƙasar musula hakanan dukkan ma'abuta gaskiya ba su gushe ba abinda adamu ya yi nan ya yi tawassuli na annabi a karbi dubansu to zalika wannan shine na hadihu hanyar su duk ma'abota gaskiya sai sun yi ta wasu ne na manzon Allah abu basharin uban halitta annabi adam na kafu muna bibiyar tsarika ta ho hanyar sa ne bi na neman tuba ga Allah da tawassuli ga annabi Muhammad al-muslamar shehu misali ala ya rasulullahi farfa shi kayati li maulaka anta al-qarru khayruka yurtaja ala ya rasulallah ya ma'aikin Allah babba shi ka ya ce ilai ka ina kawo ƙara ka ɗaukaka ƙara na ruwa gare ka an tilkar mu kai ne duk wani shugaba khairuka alkhairin ka yurta ja ake kama fa inni faqiru zaribun inda ma bika na azimi wa arzil fayla wal fadla wal jarwa fa inni inni shehu yace ni dinnan da nake yabon annabi fakiri ne ba tsananin bukata ne lalibin kuma mai kankan da kai na kankan da kai inda ba daga nan ga kofar ka al'adu mai girma waye kofar allah a nan muhammad wa an taba wallahi an yi mai mata mu mai gairi ka la ya faru annabi shine kofar allah duk wanda ya zo allah ba ta kofa ba zai shiga ba to ga fakirin nan ibrahim ya yi kankan da kai nan ga kofar ka mai girma wa biyu ina kauran alfaila kwarara faila wato abin da zai zubo ba iyaka na baiwa da falala waljada da baiwa amma ana minkum waliyan bisiwa kun fa kulli ya muhammadu kulli muntaka wama ana raliyan minkum bisiwa kun ni ban zamo ina yadda a bani wani abu daga gare ku ba siwa kun mu sai ku ni Allah in ka bani kai ya ishe in ka bani annabi ya hanni wani abu a bani ba Allah da annabi ba bani da kuma yadda ba wanda ya samu man wajen Allah wajen kullum shi don wanda ya samu Allah ya samu komi wanda ya rasa Allah kuma mai samu na fakulli ka tsaya mini ya mahamudu kulli ka zamo gare ni mun ta kaya min zabi wa habli maqaman qad taqasama lunahu aqabiru aqbabil fuhuli min alwara Allah ina roƙon ka bani makami matsayi babba ni gare ni kasa tsara a ƙarin agadami wanda manya-manyan waliyai masu sunan ƙulbi ta ƙasar suna darajar su ya kasa nawa ya koma bayan bayan bayan kasan ƙulbu shi ne ƙurewar walitaka ƙulbu shi ne gausu akwai gausu akwai gausu a gawasi akwai ƙulbu da agadami wato kamar yadda dangaren sa yake shi ƙulbi ƙulbai guda hudu ne shi ma gausu ulumi ne amma shi ake ce magausul albasu wato kowane lokaci a duniya ba a rasa waɗannan waliyarin da duk aka rasa duk duniya zai tashi da su ne allah yake duban mai ɗauke bala'i da su ne allah yake duban su yi mana rahama suna taron makogon yara da sauran autaro da amdaro da wani jama'a amma su waɗannan a ɗalabin kamar yadda sai na abakar da umar da usman da ali suke annabi na tsakiya haka suke shi annabi na tsakiya a damansa akwai abubakar umar a hagunsa akwai usman da ali to su waɗannan auta da su ake ce ma turakun ƙasa su ne a gada hudu to mai matsayin abubakar ɗin kudubi ne nan maruma kudubi ne usman na kudubi ne ali ne kudubi annabi na tsakiyarsu to allah ka ba ni matsayin da duk wani kudubi ba zai kai ne ba don lokaci ne wani lokaci sai allah ya kudubi ba san shi ba har ya gama rayuwar shi ba su ne wani kudubin kuma ya gama duniya kamar yadda ya zo a cikin jami'u karamatin auriya ko a haɓar dara akwai matsayinsu akwai waɗansu mutum ɗari uku da sha uku akwai masu matsayi mutum biyar akwai masu matsayi bakwai akwai masu matsayi su arba'in akwai kuma wanda suke so hudu su ne waɗannan duk waɗannan a duk duniya ba Allah bai duniya ba za su zauna ba sai su to matsayi abinda suke faruwa idan Allah zai kawo bala'i laifin mu yayi yawa yayi yawa yayi yawa sai a aiko mu a kalamun nan Allah ya gaya musu to an fa kusa ta ni zan kawo musiba a bayan ƙasa to wani lokaci su ta addu'a su ta addu'a Allah ya saba wani lokaci ce yau na hau kujerar naki sai fa na kawo sai fa na kawo ana ce mashi sultanul jalalati Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo matsayin naki ga kowaye amma kamar yadda manzala sallallahu alaihi Allah ya ce ka gaya mutanen ka in masu yi hankali ba zan turo musu da azaba Allah annabi ya ce Allah ka dauki zan turo musu da ita Allah ka dauki sai Allah ya ce ayi musu wuce wai zai kama alhum ba'ana ba su mali ko dan alama al'umman ka wannan ya cuci wannan ai tai annabi ya ce Allah ka dauke ya ce ba zan dauke ba wannan na gama ya muku da nan na kenan to idan irin wannan ya faru su waliyan su ake gaya musu Allah ba zai kawo bala'i to sai su zauna in na addu'a ne su ta yin addu'a in Allah ya ce ya ki sai su ce to shikenan mu dauka kai kullum ka dauki mafi yawa kowa a matsayin sa kai ka ɗebi wannan ka ɗebi wannan ka ɗebi wannan to sauran ne sai alaba mana mai ta wayo Allah wayo Allah wayo Allah to su din wani a zage shi wani a cuce shi wani a ci mutuncinsa da sauransu shi yasa da bai ce an biya wa ashaddu bala an fal amsal fal amsal fal amsal ni ne ce a daga kasar wa kafi wa kafi manyan kudubobi sun takaita alkoholi jimmai mina labara daga tarikai shi sa ka gaje wa lokacinsa za ka yi yana waƙoƙin sa da kuma musulun da kawani wata su cikin ɗan gani sai ka je shi harajin miliyan makani an maza mujiji da har an jefe an fasa mana kirkin goshi an fi da a makani ba a ruwa na zaɓa ba neman ƙanani mai neman su son annabi ne jami'in da sauransu in dai son annabi ne jami'in duka a kai in son annabi zai jami'in jefa a kai in son annabi zai jami'in kisa a kai to haka nan wani da suke zai su zama da shi sa kake ganin a ita za a yi su a ita za a yi su so suna sama kai kuma kana ƙasa duk sanda ka zage bawan Allah to kan kara mai daraja kai ku kai kasa bila sababin minni muhafan wa mustafan mubaraka nasli mutadi na zauni na Allah ka bani ba tare da wani sababi ba ma'ana kar ka dubi wani aiki na me nake da shi muhafan abin baiwa afiya afiya yadda mu muka dauka ba haka yake ba Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ko karkai ciwo kenan to Allah bai alƙawarin maka ba kana zage ka Allah bai alƙawarin maka ba kana dora ma damuwa Allah bai kana a a afwa da afiya zuciyar ka ya yadda da duk abin da Allah ya shine afwa da afiya shine shi zuwa mai ke faɗa a fata sauran biya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki afwa da afiya wajen Allah amma aka karya masa haƙori a wajen yaki aka sare shi a goshi aka dora mashi tumbi aka kone shi aka ci mutuncin shi to ina abuwa da abiya a nan ya zauna shekara goma sha uku a makka bai zauna lafiya ba wannan ya zaki mutanen sa wannan ya koma madina kamar zai samu sauki shekara goma ba a je yaƙi nan a je yaƙi nan in ya dawo gida ga munafikai ga yahudawa haka dai aka samu to kaga ashe abuwa da afiya ka yarda da abin da Allah ya yi duka sai na abakan ya nemi afuwa da afiya ya roƙa Allah ya ce na amsa amma kuma a wani ƙaunin guban naman da ba yahudiya ta kawo wa annabi da shi wannan guban shi ya kashe shi don ba yahudiya ta yawa annabi guba da ta tambaya mai annabi ya fi so ne aka ce karfatan akuya ta je ta samu karfatan akuya ta gyara ta gyara yadda duk mai son nama ne ci ta samu guba ta wanda duk wanda ya ci sai ya mutu ta kawo gaban annabi ga hadiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki nama zai kai sai na bakar ya riga shi sama a baki sai sai nama yana ce mai yara sun zama ya karkace akwai guba akwai guba akwai guba sai annabi ya kai ce an bakar an bakar aje aje aje ina bai huniyar nan me ya kai ni me ya kai ki kai mun san me kika yi a cikin ai nama ne shi gariya kike kin sami guba me yasa kika zama kwanci ce a na yi ne in kai annabi ne na san ba zai cuce ka ba in ko kai ma annabi ba ne ka mutu mu huta yace to ni annabi ne to sai na maka ne ce ban gushe ba har nan da raina ya fita ina jin motsin wannan wurin a cikin zuciya a cikin ciki na shi ya kashe ni sai na umaru ya roki afuwa da afiya ba sahun sallah aka sana mishi gatari ba yana bin sahun sallah ne yana daidaita sahun aka sana mishi gatari ya zama sai ce dama kan ya mutu da kwana bakwai wani bai hudu abdullahi salam ya rinsa bai ce ce amirin mumina lokacin ka ya kusa ci to an yi lafiya na don sha kwanakin nan ne za a gani ko ya ce farar haka shi yana ganin lafiyar shi nan to shi ba yahudan wani ne ya ɗauko shi wato makeri ne yana kera mashi abubuwa sai ya kai ƙara wani sai na umar cewa mutumin da bai bani hakki yadda ya kamata kai mashi magana ƙara mai sai sai na umar ya ce nawa yake ba ka yace kaza ya ce kai ko kai adalci ma an ya ba ka yadda ya kamata to shi ne ya ji haushi ya keta irin gatarin nan sitaka ya zo shi da sauro cikin dare da dare sai na umar ya zo yana daidaita sauro ya tsara mashi shi ne dalilin mutuwarsa kaga abuwa da ajiyar ta samu ba balle bai na usman waru ba wanda mutanen tawayen addini na farko wanda suka zo suka ce bai iya ba baya yin yadda annabi yake karshe dai yanka shi aka yi sai na usman jinin ya zuba a kan rufansa ya kafi ga humulla ana cikin an tsare gidan za a yanka shi sai na rasulullah ya bayyana gari shi ce kana son mu kawo maka gudunmuwa ko za ka zo kai bude baki da mu yace a'a yana zabe yin bude baki da mu aka haura gidan aka kashe shi sai na aliyu shi ma haka aka yi shi ma kashe shi aka yi sai na husaini shi ma kashe shi aka yi hasan lokacin da ya hau halifar manzon allah sai rigima ya faru tsakani da mu'awiya na ta rigima sai ce a mai laifin kajar haɗin mun alim shafi ba dai mulki ne ba na bai na sauka ba zan yi ba amma aka haɗa baki da matansa ta sa masa guba ta sa masa guba ya mutu to a kenan duniya maganar afuwa da afiya karka da yi ta shi sa ce wai yana ganin asibiti a bance ka huta mana ne ce wai ke maganar hutu a duniya ayin kana duniya karka kira maganar hutu hutu sai nan da kaje lahira in ka samu wahala in ka sa wahala in ka yi ciwo wahala in ka yi lafiya wahala shi ne shi wai ce bila sabon mu'amar abin baiwa afiya wa mazafan abin zaɓi Allah ka sa mani mubaraka na sani abin wa albarka yaya duk yaya za ka yi musu albarka sun koyi dukkan su mahaddata dukkan su walide dukkan su arewa dukkan su malamai mutane na shiryayyu zaune gina ma abota wadata in ka je sun gane yanzu kai za ka gane in ka je kamin ka je gari sai ka ga gidajen ƙauye kutu kutu kutu amma kana shiga gari sai ka ga manya manyan gidaje kuma ba za ka ci abinci mara kyau ba na ma ka ci ka mushi ka ce wani ce zawai gina ka ba ni ƴaƴa masu albarka shirye yi ga wadata mazaunin anil adai shafar hujjohun wa mahmud afalin kariman alalala abin karewa ga barin abokan gaba shahar hujjohun fuskokin abokan gaba ta yi muni wa mahmud afalin kuma abin gode ma ayyuka kariman mai karamci alalala bisa baiwa بجاه رسول الله أمرنا به وفاتي على جميلة لمن اهتدى duk wannan abubuwa ina roƙo ne ya Allah na da farkon ma'aikin Allah Ahmadu Naziri mataimaki na wa fati mai muni a galakin wala makullin walitaka liman hita daga wani shirya alayhi salatu lahi summa salamuhu salatun turqina ala kulli mutala salatin Allah da aminci ya tabbata akan shi albarkan salatin nan turaki na mai ta taraki shi duniya imani ana sultani karka zauna wuri da kaga imani farkon sai na farawa daga la ilaha illallah ana nan ana nan sai ka kai matsayin mushahada la ilaha illallah sirratu sujudi wato zare bakin ciki a cikin yabon nabi a mai suna ma'amun sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ina ya ladal mahi وبين جبالي تمولي وتطهيري ورب ملائك yace garan bakina a wajen mahi annabi muhammad idan ba kuwa sauka a gida a gaggawa mashi irin ruwan sha ɗin nan da ruwan abinci idan ya sauka gida sai ce ni in na sauka gidanka annabi muhammad to abin da nake so a gabatar mini a wajen mahi tun kamin a bani abin da na ruwa babuli a ce an karbe ni kawai kuma an karbe ni na karbe su lamin wata da hiri a tsarkake ni wa rabbi zan ɗaukake wani daɗi mafina wani sibiti ne bil halimi na halayyan wani kwallon abdani ne yau da tsaye kuma abin da nake roƙo ya tabbatar da ni cikin hadimai ya ce ni hadimi na ne haziyan kuma a cikin yan a cikin hadiman mafi yabo a cikinsu wani gamulan abdani ya karbi dukkan yabon da na yi masa da yau da kayi har zuwa ranar gabuwa ranar kiyama wani ɗauwa lil bayyana min wasni na iman karita an da bishiyar da kullum hasha a yi ya yanke almaina rabuwa a ni gaba ne na bin wasu da saduwa kullum da muna tare da shi da iman madawamin ki kadista ala kullum hasha a yi dukkan kayan ciki na karshen alata huru bishiyar da bege yadda mutum ke jin zafi a jikin zaka kayan ciki na ya huru ya huru yana zafi da bai kyan annabi a ahmadu ya khairu al'anami nabiyana fa in ka atal asala kun hibayi ya ahmadu ya fiyanta da kai ya annabin mu kullu hibayi fa min ka atal asala duk wani kyauta da wani annabi ya samu ya samu ba sai daga wurinka daga wurin ka ne zo manzanni kai ne sai Allah ya ba ka miƙa musu da dai kulli hayye min hibaye ka nimatun fa asdili ibrahim sai ba wali a cikin kowane rayayyu ko ko dukkan dangi akwai ni'matun ni'ima min na'amin hibaye ga daga kyautar ka kaga shi Allah gaba ɗayansa jalala ne annabi gaba ɗayansa rahama ne sadaka duk wani abu da kaga na rahama daga annabi Muhammad sai shi Allah ku saka da biyu ya yake mana in ka cika ku saka da Allah duka wahala ko ina mutum ya raba mu biyu zai ga shi kuta kata ko sai sha wahala ko wai Allah yake ambata kullum ba shi ne zikiri zabi shi ne zikiri yamma shi ne ko bi na shi Allah ya jawo ni ko ba haka ne wata rana annabi Isa na tafiya kan hanya sai ya samu da bawan Allah ya yi zuma yana ta roƙon Allah Allah kai mu Allah kai mu Allah kai mu sai ga annabi Isa ce Isa ta yana roƙo wani abu da ke so wajen Allah Allah ya mu sai daga hannu ya ce Allah kai mata sai ya wuce ko kana ne Musa ya dawo zai tarar da zaki yayi kace kace da shi yayi annabi Isa sai ya dawo ya zaki yayi ya kashi yayi kace kace da shi Allah biya ka ita to ai abin da zai ne ke nema ne in ba haka ne miji ba ba zan bashi ba na karba ke so Allah ya matse ka a duniya to ya karba ke na ko ana ya rubi mun kai zai karasa ana ya rubi mun kai zai gama suna al'adar dan adam ne ai matukan kana zikiri in wadata yawa za ka bari yawwa za ka bari mutum da zai zama zakiru yana zakiru kullum da turmi a wanda garan da ya sami miliyan goma zai ce tsohon zakiru a yi dama da zakiru sai na nishadi kuma amma dai ba da kullum da kullum ba to shi annabi shi ne rahama rahama ne shi gaba ɗayansa don ka je wajen annabi ruwan sanyi za ka samu gani wajen Allah ya lalata to duk wanda ka gani cikin nema ko wani rayuwa mutum ne dabba ne annai Muhammadu ne rahmasa fa'azil ka sake sai ba girgijen a ɗaya kyauta ga Ibrahim faqirun gharibun shadirun khadimun lahum mahibbun laqadin bi kulli jafa'i ni fa Ibrahim faqiri ne garibun bako shadirun mawaki khadimun lahum mahibbun kuma mai son ku laƙa kulle jaba'i ya gama da dukkan jaba'i dukkan abubuwa na muni ya haɗu da shi ne ya masa lilgobi saboda sun ka alaihi salatu lahi sun masalamun wa'alin asfalin nu'ali ya bayi salati da aminci ya tabbata a kansa da alaye da sabai da ma'abuta mayafi irin ku har babbaiki معابيا شوقين الأمين وظلم وما شاكني جين من الشيب تعرف شوقي بيجينا للأمين أمين النبي محمد أهالي يامي قدني كل أميكي كتبيا يجينا الأرواح وأضربني كما إلى فرنسي إلى حكا وما شاكني جين من يبتم ما تاري سكي أو كم منك يمتعني وزبيغان تدني بل ليتنا أبو تيوا سابز الشيب لأنه فرفرا كتبيا تيقنت أن الله كان ولم يذل وأنك مهبون إليه مقرر لا يكيني سوى الله كان هنا نعم كسنتجيني ولم يذل بكشيما كما لا يكيني أنك محبوب لديه كي مصوريني كالله مقرر لديه كسانا وأنك خالد للخلائق مرشد وأنك هادي للإله محبب لا شيء سوى كأن بكين من شرير للخلائق هذه ذلك mursidin mai shiryar da su annaka hadin na shaida kai mai shiryarwa ne muhabbabu abin soyarwa ne lillahi ga ubangiji wa annaka lil akwani nurun wa rahmatun wa inni malabi wal muhammadun min nuruk na shaida cewa kai annabi muhammadu nurun haske ne wa rahmatun rahama ne lil akwani kazanta wa inni ni malabi ya mafakana walmuhaiminu na rantse da ubangiji mai shaidar zuciya mazlum mai daukar zunubi ne na zo gare ka alaihi salatu lahi sun masalamu salamun lana kaimu harajin salatin allah da amince da fata kansa lada na salamun gaisuwa mazlum mai sa farin ciki da na wajen kaimu haji bayan halitta alaihi ma al'adar kirami wa sami salati ya tabbata a kansa tare da alaye masu girma da sahabbansa salatin salati da taslima a diyabu wanda ya bi kamshi min aljiski da aljiski ko alhamdulillah salati gonga da istighfari goma sha biyu alladi ku alladi ku dari يا كثير الخير يا دائما المعروف ومشاهد يا كثير الخير يا دائما المعروف شائع
يا حي يا قيوم دليل سبعين له يا حي يا قيوم دليل سبعين له
يا حي يا حي يا قيوم. يا سلام عليكم يا سلام دليل
أصدق في كل شر لا إله إلا الله شهدت لا إله إلا الله يا دافع يا مانع يا حفيظ يا حكيم شهدت لا إله إلا الله يا دافع salatul fatiha uku hadiya ga annabi muhammad Al-Fati hadiya ga shugaba annabura.
salatul fatiha hadiya ga shautu jani Al-Fati ga Maulana Abul Abbas.
salatul fatiha hadiya ga shebani Al-Fati ga Maulana Sahibul Lokaci.
salatul fatiha hadiya ga shehu zan Al-Fati ga Shehi radiyallahu ta'ala.
اللهم صل على جميع Amin.
العالمين Amin.
اللهم فضل جميع العالمين Amin.
اللهم اكفنا شر جميع العالمين آمين.
لا الحمد لله رب العالمين آمين.
وهو الحمد لله Amin.
إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin.
اللهم صل على كل أحد Amin.
اللهم صل من كل أحد Amin.
اللهم من شر كل أحد مجاهد والله أحد الله الصمد Amin.
اللهم صل على جميع الخلق Amin.
اللهم صل من جميع الخلق Amin.
اللهم من شر جميع الخلق يا الله من شر من شر أحد من شر ذلك Amin.
اللهم صل على جميع الناس Amin.
اللهم صل من جميع الناس Amin.
اللهم صل من شر جميع الناس إذا يقول أعوذ من الناس لا إله إلا الله أمامنا Amin.
لا إله إلا الله وراءنا Amin.
لا إله إلا الله يميننا آمين.
لا إله إلا الله شمالنا آمين.
يا ذو سقفنا آمين.
رفع أمساك كفايتنا آمين.
ومن عائز من ضعف حمايتنا آمين.
وسيكفيكم الله آمين.
وسيكفيكم الله آمين.
وسيكفيكم الله السميع العليم آمين.
شكر الله مصبول علينا آمين.
وعين الله نازل إلينا آمين.
إله لله لا يغفر علينا والله هو الغني والله هو العليم.
آمين.
اللهم اتنا الابرار من كل جانب آمين.
واملنا القبول آمين.
والاجمال آمين.
والاجابه آمين.
والمحبه الخير آمين.
اللهم ارزقنا امور تسليم بذاتك آمين.
من غير نافع آمين.
ولا علم آمين.
ولا عمل به آمين.
والبنين الصالحين آمين.
والبنات الصالحين آمين.
وكمال المعرفة آمين.
وحلاوة الإيمان آمين.
ولقاك وأنت آمين.
وخذنا من سائر أموال ملمها آمين.
وارزقنا في ديارنا هذا آمين.
وفي ديارنا هذا آمين.
في ديارنا هذا آمين.
وفي بلادنا آمين.
وفي زاويتنا آمين.
رزقا حلالا طيبا آمين.
واسعا آمين.
مباركا آمين.
واقنا شر من يريد ضرنا آمين.
من جنس وجان وادفع عنا به آمين.
اللهم أرانا بكيد أو هديئة في نفوسنا ونفائسنا اللهم رد كيده لنا واجعل تدبيره في تدبيره والتدم استقاما عاجلا يبدأ ويبدأ موتانه شكر الله مسؤول علينا وعين الله نازلة إلينا لا يضرنا آمين.
الله الله كم عنده وإيمان آمين.
farman sun ga rasu Allah Allah ka azurta mu yan kasuwar mu Allah ya musu buɗi manoman mu Allah ya sa albarka a cikin almajirai Allah ya sa albarka a karatu duk harkar da mutum yake Allah ya sa albarka Allah ya yi mana fitina Allah ya mana bala'i Allah ya kashe- kare mu daga kashe-kashe da kame-kame Allah ya kare mu a gidajen mu ya kare mu a kan hanyar mu ya kare mu a wajen kasuwanci ya kare mu a motsin mu da kawai jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana saukin rayuwa saukin abinci Allah ka mana saukin sa jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin amin amin Allahumma inna nastaghfiruka ilayka bi hadithika wa rasulika wa din al-qadri wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta fatani ajiyatina abwab al-ijab ya man idza sa'alna min rabbana kullana wa la tuhum alayna wa sunna wa la tusra alayna wa sunna wa la tusra alayna واكفنا ما همنا من امورنا ودنيانا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ان هذا لرزقنا ما له من مثيل. امين امين امين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبحانه الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سلام الله عليه Ala Muhammad ya rabbana akwai sana'o'in idi wanda shi Ali